bismillahir rahmanir rahim yan uwa a dinga an sadiya nan ana yi da Allah
متاكم توسل عن ديائي مشفعا هنالك أشدي بسنا وهناك تذكر يا شيخ مكسرا أسير جرائم فيه دهوا فإنك أوفى الناس أهدا وهمتا نظلم كلك وأسفى وهلت ولم تشقى تكارا وفاكة نرسل بما أنت وفكر أكرم كمين مرة وهبت إلى الأعداء وفكر كل هيا قد خرجت بنعمتي جودك يضرع فهب لي أمانا وأسكني من العود فعسا لا أرى عود أخذه وذهب بتعنير لا ناجع مدين إن قادر أسله وستر جميل ورفعة وفوز ورضوان من الكل جاء عمله ورؤية راجل بداره مكيدا حسنا أمنه عظيم نعم mata kunta sayrul qalb a shi radiyallahu ta'ala ne ya gaya mana a baya إذا تبت هون العيش والهوق فوقه وقد خاب كل الرسل كل يسبه ملائكة الرحمن والرسل كلهم يجولون بحثا عن شفيء يرشه إلى أن أقروا بين نوح وآدم وموسى وإبراهيم والحق وقبه وعيسى المسيح وهو روح إلهنا وكلمته نجل البتول وأخطه بأن حبيب الله باه محمدا شفيء ورى المقبول ينجي ويمنه yake mata kunta a lokacin da za ka tashi wasu anbiya'i a tsakiyar annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mushaffi'an mushafa'an na kana abin baiwa ceto hunalika hunalika to ni ko ba a wannan wuri ashdo wato zan miƙe tsaye ina rerawa bisana ina shiɓa waƙa wa ilayihu sannan ina nuna ka ina rera waƙa ina shiɓawa kuma ina nuna ka ko wa'ulan wuhu idan ni waƙa ne waƙa mutane suka ce a'a ka ji murya kamar su sai in yi wani a wurin ma in ce ni ne barhama abdullahi
hunaka Wana ka a wannan wuri ne ba, ta ina so ka tuna. Ya shafi'u, wana ka a wannan fili na alkiyama ta zakkar ina so ka tuna ya shafi'u ya annabi mai ceto.
mukassiran Ka tuna bawan nan mai takaitaccen aiki.
asira garami Ribataccen beki, ikar shdo cikin ka yake shiɓa waka, wayan cikin ka yake rubuta waka wayan dar kuma yake rirawa da kansa.
فإنك cewa kai ya rasulallah a wasan nasi
kai ne mafi cika alkawarin mutane a wasan nasi ahadan kai ne mafi cika alkawarin mutane wazin mata da alkawari irin na zaman amana wa akmalu kullum kai ne mafi cikarsu a ɗabi'a wa asfa kai ne mafi kyautarsu wa asmahu kai ne kuma mafi rangwamansu wa hasa wa asha kai ne mafi kyautarsu wa asmahu ko ko mafi miƙawa ya ce ungo mafi miƙa ya fi kowa miƙawa ya ce ungo kai ma ungo kai ma ungo shine wa asmahu shine mafi miƙa wasu mafi ungonsu mafi kyautarsu mafi ungonsu
wa hatta wa hafta ai kayar mun gani walan tashka istikara walan taksha na'am walan tashka istikara baka taba jin tsoron talauci ba ko so daya wurin kyauta wa faqatan kuma baka taba tsoron rashi ba a cikin yawan ungo ungo baka tsoron rashi
sama samahat nafsun wato babu wata rai da ta taɓa yin kyauta bima anta tasmahu da abin da kai kake yin kyauta da shi babu wata rai da kake iya ba da kyautar abin da kai kake iya ɗauka ka ba da kyauta ka bani ko Mm.
fakam akarin wai shingarkar raƙuma guda nawa ka bayar kan min qanatira da kunkunan kuɗi guda nawa ka bayar kyauta marratan ba karo ɗaya ba su da yawa ka bayar ka bayar wa hatta ila ahli Hasan wani lokaci ma wahabta har miƙawa kake yi ilal ada zuwa makiyanka wani kullum in ka ba masoyan ka ba masoyan ka ba masoyan suka tsare sai ka fara gayyatar makiya su ma kai mango kai mango kai mango marratan wani lokaci wa hafta ilal adai har makiyan ma ba su kake yi. wani kullum kowane ɗaya daga cikin su ya tafi gida ya farahu yana farin ciki shi da iyalansa an samu abin da za a ci
ففي كل a حي cikin dukkan kabilun bani adama قد سبقت duniya بنيتك ta saukar da kaɓaki na ni'ima ila duka duka bayarka ya tsara ana jeho shi ila yana jeho shi ne إلى كل أقصى الناس zuwa ga kowane mafi nisan mutane wanda ke can mutane ma ba su ma san da shi ba sai ka ɗauki kyauta ka jefa su ya samu sallallahu alaihi wasallam so da haka kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na kusa ba na nesa kowa samu yake akwai inda shi yake cewa kai in kai gungu ne annabi yana kyauta kar ka tashi daga inda kake sai ta kawo inda kake shehu so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana kyauta da mai karfi da mara karfi suna samu da mai ido da makaho da kuturu da mai hannu da gurgu da mai kafa kowa sai ya samu da maza da mata kyautar annabi ba ta ke bance wani ba ka san akwai duk kuɗin mutum sai mai karfi ke samu sai ka sa karfi ka yi kokowa ka tunkuɗa wasu an tafi wasu sannan a karba amma ban da annabi jo duka ka gabayarka yutsirahu ana jefo ta ne ila kulli aksan nasi ya zuwa ga dukkan mafi nisan mutane فهب لي أمانا ya rasulu ya manzan Allah فهب لي ka bani أمانا aminci وأس- وأ- وأسقني kuma ka shayar da ni كأسا gidauniya من الحوض daga tafkin alkausara لا أرى kar a ƙara gani na bayan nan
نعم أخضر wato
أرض أخضر ina yawo kata-kata wuyana a rame wuyar rigan di ya farfashe karka banna a ganin haka la'ura audu akbar kar maki ya gane shi Allah sarki kallin ni gaishe wane mutum sarki ma in ya danne kura mun ido majiya ko wani zama ne na gani mm, mutum wanka kamar dawi su Bai- bai bai da aiki bai da aiki da wanka kamar dawi an bi duk inda za a zo an rasa an yi maular an yi maular sai kuma ka kulla ɗaki ka fito amma rigar ka ta fitar sai wuce jari ke
وذا بعد تعمير
waza wato waɗannan bukatu duka ka biya mini su ina so ka biya mini su amma ba da ta'amirin bayan ka raya ni على نهج أحمد ya ubangiji waɗannan bukatu duka ka biya mini su bayan ka raya ni ala na haji ahmadin a bisa tafarkin annabi ahmadu bushra isa alaihi salam wa asba'ihi da shi da mabiyansa sahabbai daga ansar da muhajirai اللائين waɗanda suka kasance wato suna jan halitta ko al'umma wa aslahu na jagorancin al'umma wa aslahu kuma suna gyara lamarin halitta baki da
wa sitrin kuma ya Allah ka bani rufin asiri kyakkyawa kai min sutura mai kyau
summa aslin sannan ka yafe min dukkan kurakurai na wa rifatin sannan Allah ka ɗaukaka ni akan makiyana wa fauzin Allah ka rahantar da ni wa ridwanin ka bani yardarka am lahu min al-kurdi am lahu wanda shi ne amlahu mafi daɗi amlahu yardarka ita ce mafi daɗi min alhuldi daga shiga aljanna yaddar al- wa ridwanun min Allah akbar ai haka Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar so da haka yardarka ita ce amlahu mafi daɗi min alhuldi daga dawwama cikin aljanna wa ru'yat rabbil alamin sannan ya Allah ka ba ni ganin Ubangijin talikai zarihi gan shi ido da ido bidarihi a cikin gidansa
mazidan wannan ƙari ne da za ka yi mini ala a al-husna bisa aljannar da ka bani wa rabbuka ka ga Ubangijinka annahu shi ne ya fi kowa baiwa lillazina ahsanul husna wa ziyada shi ne ziyada ganin Allah
ودينك دين راك سعي ما يرى الارفع نوري كيف ينجهم رمى يا مولانا وذكر فياتي مخزي وهو جنون اللنين والكرى دين ظاهرا بالغاية ولدى عرفات راسيا لملك كريم با ورموني لدى رميل وأخذه أنا ضد إبليس ولا وهو وأسأل مولانا جميعهم برحمته كيما ويفلح نؤول بسؤال لنا وسلامة كعادة خيركم أسلم وودته لا أستطيع رداءه جرى الدمع مني و- فهو وإن الذي رد لأمه سيرجئني لمنهم وأفره وأرضا لبدئ صلاته ونار السياكين وهو سلام على كنز الذي بدا به الكل في الدارين وهو عليك صلاة الله سلامه أعوذ بك ودعا المسر وعليك صلاة سلامه مدى دارنا لها وعليك صلاة الله ومن بين الشم الذين تزوده عليك صلاة ونظرت من دار الرسول وعنده عليك وإليك وفي دار وهو عليك وألان أتابه بقيتهم خيرا يرجه عليك صلاة المعاي على كوننا جلمات نفره ككتره ومقدار العظيم بدينك قاد دينك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم dinin haƙƙi shi ne addinin gaskiya inna dina inda Allahil Islam
سعيما man
نعم سعي من يحاول man yuhawilu idfaluli نعم duk wanda yake kokarin buce hasken addinin musulunci نعم kabbal صلى hakika ya bace
سعي نعم So, sa'ayu man yuhawilu idfa nurihi مم.
kokari kokarin wanda yake wato shirya dabarar yadda zai ya bice hasken addinin musulunci kabballa wannan kokari nashi ya bace كيف ينجه ta yaya za a yi wannan ya kubuta ko kuma ya samu nasara مم.
ta yaya za a yi ya samu nasara har ya har ya rinjayi addinin musulunci رمى يحيى مولانا waɗannan mutanen banza suna ta jifan wahayi wanda ubangijinmu yake wa annabinmu sallallahu alaihi wasallama suna cewa wai wahayin ma wai waka ne wa karadu sannan suna shirya masa kaidi suna cewa wai shi boka ne dan kar a bi shi وزخرفوا sannan suna ƙara ta ƙarya suna cewa wai sihiri yake kuma wai mahaukaci ne فياتيهم السحر وما سألبكم بمجنون وهو بقول شاعر سياتيهم الخزي waɗannan mutane da suka aikata wannan da sannu wato kunyatarwa za ta zo musu
ولا الدهر يبره wala ya farahu dahara har abada wanda yi wa annabi wannan ba zai taɓa kubuta ba har abada ba zai kubuta ba جنون لنين wato kaga haukar menene shi wato wannan wanda ya kafa a kasar tarayyar soviet na ji wani kasa kenan shi ne rasha kenan ko to shi kaga haukar shi
والكرابين da kuma ainihin shugabannin kasar america ظاهر wato haukar su ta bayyana a fili ba فآمن duk wanda ya san mahaukata da ya gan su ya san waɗannan mahaukata ne faɗa ne an hauka ne
فآمنت بالله الدلال Alidu Barham Abdullahi na yi imani da annabi mai shafe kata
وأفسه kuma ina bayyanar wa duniya baki daya babu wani ɓoye-ɓoye ni dai na yi imani.
لدى عرفات Wato na dan arafatin a lokacin hawan arfa, قد تبهرت tattaɓa harfi hakika na tsarkake zuciyata صافيا sai ta zama tsaf-tsaf لملقى كريم domin ko zan haɗu da annabi mai girma.
بابه Wanda ƙofarsa ta karanci يتفتح a kodayaushe buɗe ta yake in shiga.
رموني wato mutane sun jefe ni لدى رمي الجمار a wurin jifan shekan وأخبروا amma sun yi kuskure أنا hakika sun yi kuskure
أنا ضد إبليس kagan ni barhama abdullahi duk da iblisin ni kishiyar shekan ne ولم أكو أبره walam aku abrahu kuma har abada ba zan gushe ba ni matsayin iblis ne lillahi darruka ya aduwa iblis lillahi darruka ya aduwa iblis lillahi darruka ya aduwa iblis
وأسأل مولانا ina roƙon ubangijinmu يا أم جميعهم ya gane baki ɗayan musulmin har da wanda ya jifa ma duk bai sani ba wurin برحمته jifa ne wurin jifan shedan ne ana jifa ko wani ya ɗauki ɗauko a garin jifa sai ya je sai ta faɗa idan shehu shi ne asalin ruwan salanda shi ne ya janyo masa wannan ciwon idan shi ne yake faɗa a nan amma ina roƙon Allah ya ummu jami'an ya gane su baki ɗayan su برحمته da ramarsa كيما يفوز domin su samu su rabauta نعم ويفلح kuma su samu riba mai girma kar a ce sun jefe ni a na yafi Eh, ina so ma a yi musu kyauta mai girma
نعوذ بسؤل ya Allah ka sa mu koma gidajenmu da dukkan bukatunmu كلنا baki ɗayanmu وسلامة da kuma aminci كعادة خير الناس kamar dai yadda al'adar annabi fiyayyen mutane take wanda ya saba yi ne
والإر والإر wal'irfu wal'irku ba إرفع ba urhu ba ne wal'irfu wato domin tushe asali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aslahu jararre ne Eh, idan annabi ya saba yi maka abu ba zai daina ba na alheri ko da yaushe alherin da ya saba yi maka ba zai daina ba to ni ina so wannan al'ada ta annabi da ya saba yi min alheri a ci gaba da yi wa wadda'atuhu wato na zo dan ni ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la astabi'u da'ahu amma na zo gaban sa kuma na kasa yi mai ban kwana din na jarad zo na yi tukurin mala na kasa yin ban kwana jarad dam'u min ba nafsi abin da yake gudana daga idanuwa na sai hawaye kurum wal fu'adu zuciya ta kuwa mujarrahu an cikkata ta malam duk ta yi rauni ta ji ciwo za ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa innal ladhi amma na sani cewa ubangiji sarki wannan da yake raddal kalima li idanun annabi Musa kalimullahi zuwa ga babarsa faradallahu ila ummihi kai ta karra ainuha wa la tahzan
sayarji'uni ni ma da sannu zai sake maida ni lil munhamin na zuwa ga annabi mai suna munhamin na wa afrahu ni ma in samu farin ciki wala a hazan kamar yadda babar annabi Musa Allah ce wala ta hazan
wa aidan
wa audan a wurin komawa garinmu wurin komawa gida li bad'in wato kamar yadda muka fara haka aka yi qad muka amartu hau biladahu jirgi muka wuce ta saman gidaje ko garuruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nar siyaqi har ka so ka tona malam wutar kauna a cikin zuciyata kalfahu haba malam ruwa take bal bal bal bal lil madinati wato saboda tsananin kaunar madinatul munawwara mai dadin kamshi
salamun gaskiyar aminci ala kanzil baraka za taskar nan ta talikai allazi ja'ala wanda ya wayi gari yanzu alkullu kowa da kowa bihi da albarkacinsa ne yanzu yanzu yake kubuta wa yarbahu kuma yake rabauta bidarain duniya da lahira alayka salatullahi Salatin Allah ya tabbata a gare ka thumma salamuhu wannan amincinsa a ugu gashi zan kurma gida wa la shakwa Allah ya share min hawaye baki daya wa daha ka ga manzon Allah almusarrihu ya kwance duk wani mari ya kafa na wato wala shakawa na zo da kuce kuce dewa to ya rasulullah akwai kaza ai to shikenan an gama to kuma akwai kaza ma to ai shikenan mun gama ya rasulullah akwai kaza kuma to ai shikenan an gama har sai da ta kai annabi yana ce min to me ya rike ko nace ba komai wa daha al mutarrihu manzo Allah ya gama da dukkan bukatuna ya kwance komai an warware komai wala shakawa ba sauran kuka an warware dukkan matsaloli malam alayka salatullahi Salatin Allah ya tabbata a gare ka, thumma salamuhu wasu amincin sa na daddahari matuƙar zamani na annabi mai tsarkin samun annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta alhashimi da hashimin dangi mai kakar hashimi liya wato samun sa a gare ni marbahu ita ce riba baki daya samun annabi ni shi ne riba kawai a wuri.
alayka salatullahi Salatin Allah ya tabbata a gare ka, thumma salamuhu wasu amincin sa min aba'ina wannan salati ba daga wurina ba ne daga iyayenmu ne ashimmi waɗanda suke maɗaukaka allazina waɗanda suke qadaw huru ne suka bayyana suka haska mana hanya zuwa ga Allah alayka salatullahi sababin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه wannan amincinsa ونجرفه mu kamfato من بحر الرسول wato mu kamfato hukunce-hukuncen addini min barin rasuli daga tekun shari'ar manzon Allah ومن zahu sannan mu ya shiri yar hakika da yan hakika suka je suka watsa guba ya shiga wannan zahu mai matayata mu kwace wannan kasar tattaci mu kamfato daga tekun shari'a mu ya shiri jiyar hakika wanda aka ji aka zuba wannan kazantar cikin yin sallah da surutan banza ƙarya suke a yi mata yasa hakikar gaskiya ce amma abin da aka zuba a cikin ƙarya ne mu kwashe shi shi ne ma'anar mu yashe shi عليك صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare ka, ثم سلامه wani amincin sa إليك matafiya ta zuwa gare ka ce har abada ba na zuwa wurin wani in ba kai ba.
وفي بحر الهوى cikin tekun ƙauna لك نسبه a ka nasbahu muke ninkaya ba na ninkaya cikin wani teku sai cikin tekun ƙaunarka
الآن أليس ثلاث ألا تبدع غريبا مدى مع الآل tare الكرام da iyalan gidanka masu girma da sabanka amintattu بقيتهم da baki ɗaya su bar rage kowa ba bakiyatun ba wani sabon da bana su bakiyatun baki ɗaya su sauran dan dukkan su alkhairi ne babu kokwanto الوزن wato ma'auni يرجه wajarjahu yana yana rinjaye ne به da yin wannan salati gare ka ranar alkiyama ma'auni yana yin ma'auni na lada yana rinjayen ma'auni na zunubi bihi da yin salati gare ka idan aka auna ma kaya sai ya zama kayan sun yi daidai zunubinka da biyayyarka sun yi daidai ba wanda ya fi wani sai a ce a ɗan duba a gani me ya rage sai a ce akwai wani salati kwaya daidai salatin ma gajere ne Allah masallala sayyidina Muhammad Allah masallala Muhammadun wa sallim sai a ce a ɗauko shi ana ɗauko shi da an saka sai uh, sai ganyo kawai sai ya rinjayi kwaya dai kawai so da ka salatin ka alwazalu yarjahu bihi salati gare ka ma'auni yana yin rinjaye ma'auni na lada na yin rinjaye ne da shi
عليك صلاة الله Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه kafin amincinsa على كوننا matuƙar mun kasance farahu yana ta farin ciki da murna da annashuwa المصطفى samun annabi abin zali alkarmi wanda yake sadauki haka kadriyan gidari na azim ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu آمين فكن مجيسا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا أين المراد أجل آمين.
يا من لا له شفع كلا ولا ولد آمين.
أجس أبيدا وفرج كربه أبدا آمين.
يا من لا شبيع له عقل ولا ند آمين.
أنت الجياس لكل خائف وجل آمين.
يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد آمين.
المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد قال الأنسابي أحمد آمين.
صل وسلم على خير الورى جدلا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر انقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين